أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin Sahih Bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara muna cikin kitabul jumu'a wato littafin da ke magana akan hukunce-hukuncen da suka shafi juma'a sallar juma'a da yinin juma'a da abubuwan da suka shafe su na
باب الدهن الجمعة
duhuni ko dahni Duk- duk- duhuni ce to dahni din ya fi muwafaka akwai duhuni babu dahni lil jumu'ati ko babu duhni lil jumu'ati Mhm. wannan babu yana magana akan hukuncin shafa mai shafa mai ran juma'a ko shafa mai ga fatar jiki don kada jiki yayi yayi kura ya huri ko kuma shafawa ga gashin ah, kai ko gemu saboda kada ya biɗi-biɗi ya kura duk sun yi bayani akan haka nan Mm, hukuncin shafa shi shi mai ɗin ranar juma'a shi ma na daga cikin adabu abubuwan da ake so wanda zai je juma'a ya yi, ya shafa mai kada ya je ya yi biɗi-biɗi ko ya yi huri haka kamar ya shafa wani gari kamar musamman ana irin buji ɗin nan Mhm.
حدثنا آدم قال مم.
حدثنا ابن أبي زيد مم.
عن سعيد المقبري قال مم.
أخبرني أبي علي بن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من دهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى
yan nan kafin mu shiga cikin ka hadisin wajen tarjama kamar da aka ce akwai bambanci akwai tsakanin duhuni da dahni babu dahni babin shafa mai kaga dahnu kenan masdari kenan amma an ce babu duhuni babin shi mai don haka sai suka ce a karanta shi da fatha ya hi mudabaka da abin da ake nufi babin shafa mai ya fi shine babu dahni Mhm. kaga nan in an lura imam bukhari bai ce ga hukuncin shi ba shafa man bai hudu hukuncin shi ba wajibi ne sunna ne mustahabi ne imam bukhari bai yi bayani ba saboda me saboda sabanin da ke ciki akwai sabani wajen malamai dangane da hukuncin shi kan shi shafa man to saboda haka sai ya bi ka'idar da ya saba ta dukkan mas'alar da ke da waton sabani to sai ya zo a tsakiya mararraba don kada ya ce babin wajabcin shafa mai wani ya ce ba wajibi ba ne babin mustahabbancin shafa mai ya ce ba mustahabbi ba ne wajibi ne to saboda haka sai ya tsaya a mararraba kawai hadisan da zai kawo su za su tabbatar daga inda ya sa gaba a hadithul babi su za su tabbatar da ina imamul bukhari ya sa gaba ya dauki abin dole ya dauke shi wajibi ne mustahabi ne sunna ne hadisan babin su za su aga mutum a hanya ya fahimci ya imamul bukhari ya sa gaba حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديئة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وأن حديثي آه إمام البخاري حدثنا آدم آدم بن أبي ياسر يا ذن تدمو حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب يا ذن تدمو عن سعيد المقبوري yace ya karbo daga Sa'id al-Maqburi qala yace akhbarani abi yace babana ya bani labari an ibn Wadi'a ya karbo daga ibn Wadi'a an Salman al-Farisi qal ya karbo daga ya karbo daga Salman al-Farisi Salman al-Farisi wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa minna ahlul bait yana daga mun mai da shi ahlul bait Salman al-Farisi radiyallahu anhu wanda yake da maziyoyi cikin jiran annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya karanta cikin linjila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana kuma ga yadda zai bayyana yake ta dakon bayyana har ya kai radda Allah tabaraka ta'ala zai sada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wasu na labari yana hadimi ne shi mai aiki ne ga wato manya-manyan fada-fada na na coci-coci in wannan zai rasu sai ya miƙa shi zuwa ga wannan ya ci gaba da hidima in wannan zai rasu sai miƙa shi zuwa ga wannan ya ci gaba da hidima haka har ya kai sai ya zama na cewa wata rana yana saman dabino yana aiki sai kawai yana yankan dabino sai kawai ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to wannan maganar da ya ji sai ya duru yana yana yana tambayar su bayani suka ce wa ya sa bakin shi shi da yake ma'aikaci to wannan shine dalilin dai har ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dora mai fansa da aka dora mishi fansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbai aka hadu kuma mu'jiza ta bayyana karara an tara dan dinari kadan amma manzon Allah da ya sa hannun shi yana wakita sai ga dinarin na yawa dinarin na yawa har aka biya fansar da aka dora musulman farisi kuma dabinan da aka ce sai an shuka dabinai sun hito an ci dabinan manzo Allah sallallahu alaihi ya dasa dabinan da hannunsa cikin shekara sai ga dabinan da sun yi Salman al-Farisi eh to shine ake magana anan qala qala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda Salman al-Farisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yagtasilu rajulun yawm al-jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin annabi sallallahu alaihi ya ce babu mutumin da zai yi wanka ranar juma'a wa ya taɗa haru mastaɗa min tsuhurin ya yi tsarki gwargwadon abin da ya sawwaka gare shi min tsuhurin na tsarki to nan sai aka ce me bambancin manigi ta sala ko layabi ta silu da kuma wata da haru aka ce to wasu ce zikirul amini ne ba'dal khasi akwai tadahhur wanda mutum in ya yi ɗan kanta karya haka shi ma ta ɗafuri ne eh ya ɗan wanke wasu gaɓoɓi jikin shi amma bai wanke dukkan jikin ba ya yi ta ɗafuri daga cikin ta ɗafuri huskokin shi za a iya yayyanke a kaifa ta ɗafuri ne a yi gyaran huska ta ɗafuri ne a aske gashin mara ta ɗafuri ne a ciccire gashin hammata ta ɗafuri ne duk wannan tsarkaka ne tsarkaka ne a rage gashin baki duk tsarkaka ne to don haka ya haɗa da waɗannan abubuwa ya yanki aka yafa gwargwado ko sai aka ce daga cikin waɗannan huskoki ya yi gwargwadon abin da ya sauwaka gare shi haka ta ɗafuri kenan shi ko wancan wanka an san abin da ake nufi da shi haka shi wanda zai ɗauki manoni da yawa shi ta ɗafuri ɗin to sai ya yi tsarki gwargwadon abin da ya sauwaka gare shi in ya samu dama ya yanke akaifa ya aske a gashin mara ya tuge na hammata ya tsarkaka dai sosai gurgudun abin da ya sawwaka wa yadda hinu min duhnihi sannan kuma ya shafa mansa wa yadda hinu ya shafa mai min duhnihi daga man shi kamar dai da bayani cin a tarjama sun ce ko dai shafawa ga jiki don kada jiki ya huri ko kuma shafawa ga kai da gemu saboda kada ƙura wadda ke tashi ga kai yanzu in an shafa man zai batar da wannan ƙurar zai batar da kuran na'am aw yamassu min dibi baitihi ko kuma yamassu ya shafa min dibi daga turaren baitihi gidan shi nan wasu sai suka ce zaɓi ne wanda bai da halin shafa mai in yana turare don shi ya fi aka fi samu ya zama ko da yaushe akwai shi ga wajen mutane bisa ga mai wani bai damu da shafa mai ba amma damu da shafa turare to in ba man ko turare zai tsaya matsayi wasu kuma suka ce a'a kowanne matsayin shi daban shafa man bai hana shafa turare shafa turare bai hana shafa man wannan audin mai ma'anar wau ne mai ma'anar wau ne waya masu min ibi baiti ba zaɓi ba ne au ne mai ma'anar wau sun ma ya kuruju to kaji tun daga nan an tun daga gida an fara faɗin adabun juma'a adabun ta an yi wanka an tsarkaka an yanke akai fa an gyaran fuska an tuge gashin mara na hamata an yi aski da sauransu an zo an shafa turare an shafa mai to sannan yanzu adabun gida sun kare sai waɗanda suka shafi nan masallaci sai ce thumma ya sannan sai ya fito daga gidan shi fala yufarriqu bayna ne kuma ya fito da wuri shine ma'anar wala yufarriqu bayna ithnaini bai raba tsakanin mutum biyu ba kaga cewa in yazo yana kutsawa tsakanin mutum biyu da Allah ku dan buda mai umuci ko kuma a suna zanne sai ya rike kekketara su an fassara taqdiri qabal jam'i shine alfarqu bayna ithnaini raba tsakanin mutum biyu shine rike kekketara su ai kaga tsakanin mutum wani ne da wani ne zai rike kekketara kaga ya raba kenan to wanda yazo da wuri yana da bukatar haka kaga wanda yazo da wuri bai bukatar taqdiri qabal jam'i ko kuma alfarqu bayna sunayn ko kuma a'a ya zo ya rika matsawa da Allah dan buɗa man nan in shiga kaga ya samu su su biyu ya raba su to duk bai yi haka ba me zai hana yi haka zuwa da wuri kaga ma'ana abin da ake fahimta cikin walam yufarriq bayna sunayn ya zo da wuri ya ji juma'a da wuri kenan ثم يصلي ما كتب له sannan ya yi nafila nafilfilin ma kutiba lahu gwargwadon abinda aka kaddara mashi ya samu nafilfili gwargwadon abinda aka kaddara mashi ya samu ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko ya raka'a shida gwargwadon dai ma kutiba lahu abinda aka kaddara mashi ya samu thumma yunsitu idza takallama al-imam wani na iya wahami ya ga ce an ce ma kutiba lahu yayi tunani ita juma'a ce ya sallaci abinda aka farlanta mishi kutiba a ce farlantawa to nan ba juma'a bace ana magana da ma kutiba ai ma qudira ma qudiya abinda aka hukunta ya samu na nafilfili dan domin ko hudu ba bai ba thumma yunsitu idza takallama al-imam sannan yayi shiru a lokacin da liman ya bude baki yana hudu ba takallama al-imam lokacin da liman ya fara hudu ba yayi shiru kaga duk adabu ne ya zo masallaci watan da wuri sannan ya kama nafilfili gwargwado abin da Allah ya rubuta mishi ya samu liman na fara hudu ba ya yi tsit ya yi shiru to ba zai cika waɗannan adabu ba babu wanda zai cika waɗannan adabu illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra yace face Allah ya gafarta mishi ma bainahu abin da ke tsakanin wannan juma'a tashi ta yau wa bainal jum'atil ukhra da kuma ɗaya juma'a aka ce ɗaya juma'a يحتمل أن يكون السابقة الجمعة السابقة أكاني شي جمعة الشيو تاو دي جمعة دي تووشي wannan tsakanin duk Allah ya gafarta mai zunuban da ke tsakanin kuma wa yahtamilu an yakuna al mustaqbala juma'a mai tafahi tsakanin ta yau zuwa juma'a mai zuwa an gafarta mishi dan duk ukura zai iya dauka haka suka ce yahtamilu an yakuna as sabiqa al mustaqbal Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta mishi abin da ke tsakanin jima'a ta yau da wadda ta wuce ko jima'a ta yau da mai zuwa juma'a wadda take mai zuwa da aka fuskanta kenan duk abin da ke tsakanin nan na laifi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mishi
حدثنا أبو اليمان قال خبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت, قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة وأغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا واصبوا من الطيب قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري wannan hadisi abu limani ya zantar da mu qala yace akhbarana shu'aibun yace shu'aibu ya zantar da mu an zuhri ya karbo daga muslim ibn muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri qala dawus abinda ibn shihab az-zuhri yace qala dawus dawus yace qultu li ibn abbas nace ma abdullah ibn abbas ذكروا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم sun ambata cewa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce zakaru sun ambata amma bai faɗi suwa ne suka ambata ba bai faɗi suwa ne suka ambata ba wasu riwayoyi kamar riwaya ibnu hibbana da ibnu huzaima da abu dawuda sun tabbatar da cewa wanda bai bayyana nan ba abu hurairah domin su in ka koma can ibnu hibbana ya ruwaita kuma al-imamu tahawi ba a cikin sharhu ma'anil asar ya kawo wannan riwayar ɗawusu ta kan abu huraira ɗawusu ta kan abu huraira to kaga kenan in yace zakaru waɗanda suka san wancan riwayar sun san kowa ne ne wanda ba ambata ba ambata din ba wanda ba sarraha din ba yana ce Abdullah ibn Abbas suna ambata cewa ko sun ambata mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka bai ambaci kusuwa ne suka ambata ba wanda suka ambata din nan su ne shine Abu Hurairah radiyallahu anhu yace sun ambata cewa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce iktasilu yawmal jumu'a ku wanka ranar juma'a wa aghsilu ru'usakum kuma ku wanke kawunan domin zai a iya wanka ba wanke kai ba dukkan jiki gaba ki ɗaya a wanke shi ba a wanke kai ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kuma wanke kai kaga an wanke jiki gaba ki ɗaya kuma a wanke kai wa illam takunu junuban ko da ba ku zama masu janaba ba don kaga ita janaba ita ce take hukunta wanke jiki wajabcin wanke jiki ko ina ba inda za a bari ba inda za a bari to ko da ba janaba bace to ran juma'a dai ku wanke kawunanku kuma ku wanke jikinku gabaki ɗaya shine wanka wa asibu min at-tibi kuma ku shafa wani abu daga turare ku shafa wani abu daga turare to shine qala ibn abbas sai abdullah ibn abbas yace amma al-ghuslu yace amma dai shi wanka fa na'am wannan kan lalle ina da tabbacin naji manzo Allah yace iktasilu naji ya ce lalle iktasilu yace wa amma tibu amma magana shafa turare yace wa asibu min tibu kenan ko yace fala adri wannan kan bai sani ba wannan kan bai sani ba tare da kuma an yi akwai riwayar da aka riwayato daga Abdullah ibn Abbas na magana shafa turaren ya rawaita shi ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce watakila a lokacin bai samu wannan riwaya bane a lokacin bai da wannan ilimin ne lokacin da yace fala adri ban sani ba bai sani ba kaga bai kore ba bai kore ba amma ce shi dai bai sani ba to kaji dalilin da yasa imam bukhari a tarjama da yazo sai ya wawaita tarjama yayi da lakin da kawai sai ce babu dahni yawmal juma'a babu dahni yawmal juma'a to saboda haka imamu abdullah ibn abbas radiyallahu anhu sai ce amma shi magana shafa turare yace fala adri wannan bai sani ba to
حدثنا ابراهيم بن موسى قال خبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن داوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة وقلت لابن عباس أيمص طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس إيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه وأن حديث إبراهيم بن موسى هذا تدمه قال أخبرنا هشام هشام يا ذن تدمو أن ابن جريج يتي سندي عبد الملك بن جريج أخبرهم يا باس الأباري قال يتي أخبرني إبراهيم بن ميسرة يتي إبراهيم بن ميسرة يا باني الأباري أن طاوس يا كربو دقا طاوس أن ابن عباس يا كربو دقا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الغسل يتي حقيقة يا أمبتشي zancen annabi sallallahu ta'ala sallam fil gusli yawmal jumu'a a cikin yin wanka ranar juma'a sai ambaci zancen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hukuncin yin wanka ranar juma'a fa qultu li ibn abbas sai nace ma abdullah ibn abbas aya masu diban wanda zai je juma'a yayi wankan juma'a ya shafa turare aya masu diban ya shafa turare audunan ko ya shafa mai wannan aka ce sigar tambaya ce ya iya ko ko a'a daga cikin abin da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masu iban ya shafa turare ya shafa mai fa qala la a'lam sai ce a la a'lamu ban san da wannan ba to shi ma la a'lamu yan tashi fassara shi za a bashi wace fuskokin shin kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shafa turare ya shafa mai ko ko ba haka ba mai zuwa juma'a ya shafa turare ya shafa mai kaga huska biyu ga tambayar sai ce la alamu lalle ban yi sani ba sai shi ma za a fassara shi da fassara fuska biyu la alamuhu ban san wannan daga manzon Allah cewa na jiyo daga manzon Allah ba ko la alamuhu ban san cewa mai zuwa juma'a zai shafa turare ba ban san cewa ana buƙatar shi shafa mai ba to wannan shine dalilin da Imam Bukhari ya wawaita tarjama tarjama sai ya kawo ta mutlaqa ba ta da fuska na cewa ga hukuncin shafa turaren wajibi ne ko kuma ba wajibi ba ne amma a hadisul babi za su tabbatar maka da sabanin da ke ciki sabanin da ke ciki amma shi ala'ayyati hala shafa turare watan shi ma daga Abdullahi bin Abbas an ruwaita da gare shi watan hukuncin shafa turare sunna ne a ranar Juma'a hukuncin shafa turare sunna ne a ranar juma'a shi ma shafa man an ruwaita bancin waɗannan nasosa daga abdullahi bin umar nafi'u ne yake cewa abdullahi bin umar bai taɓa ganin ya fita zuwa juma'a ba face ya shafa mai bai taɓa ganin abdullahi bin umar ya fita zuwa juma'a ba face ya shafa mai to kaga shi ma da shafa man da shafa turaren duka suna daga cikin adabin da ake neman wanda zai tafi juma'a yayi watakila aka ce Abdullahi ibn Abbas lokacin da yace la adri wa la alamuhu bai da wannan ilimin kuma kaga ita amana ta ilimi haka take abinda baka sani baka ce baka san shi ba abinda baka sani baka ce baka san shi ba ba kasawa bace ba tawaya bace kuma dan baka san shi ba kakka musan shi in baka san shi ba kakka musa rashin sanin ka ba hujja bane na musun abin in baka sani ba ba dalili bane da kace babu shi ka kore a kai dai baka sani ba kawai shikenan watakila lokaci zai yi wanda zaka sani ko kuma lokaci zai yi wanda zaka samu ilimin da zaka kore amma mujarradin rashin sani ba zai zama dalilin korewa ba
babu ma babun yalbasu ahsana ma yajidu babun yalbasu ahsana ma yajidu wannan babu yana magana akan mai zuwa masallaci kaga babu fa'ilin sai dai kawai yalbasu ahsana ma yajidu mai zuwa masallaci zai sa mafi kyan tufafin da yake da su ya dibi tufafin shi wanda ya fi kyau to sai sa in zai je masallaci ba dole sai sabo ba a wanda da ya fi kyau aka ce wanda ya fi tsafta ko ga wanda ya fi kyau in ya yi dakwan-dakwan ya yi kyau ya yi tsada amma wannan shi kau ya fi arha amma kuma shi a tattatas sai ka ce to wanda a tattatas din nan ma'ana an wanke shi sosai to ya fi in kuma ga wanda ya fi kyau ya fi tsada kuma shi ne awon kakke to shi kuma ya fi wancan wanda wankakke ne amma kuma shi kuma an fi shi wasu ka ce wanda ya fi sabunta
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رآه لتن سيراء عند باب المسجد وقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللود إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلتان فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة قلت
و... نعم وقد قلت في حلة أدار ما قلت قال ما قلت.
ما قلت قلت قلت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهله بمكة مشركا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة أطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني لم أكسكها لتل لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا لتلبس ولتلبس لتلبس مهم. لتلبس أنا ما زيت لتلبس نعم يا شيخ. قلت قلت يا بكر آه جارا جارا wannan hadisi Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi ya zantar da mu qala akhbarana Malik yace Imam Malik ya ba mu labari an Nafi ya karbo daga Nafi an Abdullah bin Umar ya karbo daga Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yace anna Umar bin Al-Khattab yace sande sayyidina Umar bin Al-Khattab ra'a hullatan siyara inda babil masjid yace ya ga wata hulla sayyidina Umar ya ga wata hulla abinda ake ce mu hulla a larabci tufafi wanda bahaushe ke ce ma asin da asin wanda yake iri ɗaya ƙasar larabawa izari suke ɗaurawa izari suke ɗaurawa sannan in an sa izari an sa riga kuma sai a sa rida'i mayafi to da izari da rida'i su yi kala ɗaya kala ɗaya to shi ake ce ma hulla an fahimta to wannan shine hulla to sai ya ga hullatan irin wannan tufafi a sun da sun shine hulla siyara'a wanda yake na tsintsar alhariri ne an saƙa shi da tsintsar alhariri ba ma mis ba tataccen alhariri ne alhariri ne tsaba shi shine siyara'a inda babu masjidi nan a kofar masallaci kaga kenan ana kawo kasuwanci daidai kofar masallaci sai da sai da duk ana iya kawo a kofar masallaci ayi dan ga wasu sun kawo suna sayarwa sai sai na umaru ya gani a ƙofar masallaci faƙala da ya ga wannan hulla sai ya ga tana da kyau ta dace da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam faƙala ya rasulullahi law ishtarayta hadhihi falabistaha yawm al-jum'ati wa lil wafd idha qadimu alayk ya rasulullahi wannan tufafi na ga ya dace da kai me zai hana ka saye shi ka rika sa taran jima'a kuma in an yi baki kuma a rika sawa kai in an yi baki ana so a sa tufafi masu kyau in an yi baki yana so a sa tufafi mai kyau ranar juma'a ana so a sa tufafi mai kyau to sai sai umaru ya ga ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai wannan don haka ya bijiran mashi me zai hana ya rasulullahi a sai wannan domin a rika tawaran juma'a kuma in an yi manyan baki daga wasu kasashe a sa don a tarbe su قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيما قال الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة أي وند كيسا وند تفافي شيني وند لا خلاق له في الآخرة أي من فكروا لي أنت لا خلاق له في الآخرة بيد قد اللاهرة وأن دباس ربو اللاهرة وأن دباس ربو اللاهرة كتشتو أنفهم شنان كاكري كيساش تفافي كاكري من لا خلاق له في الآخرة wanda bai da rabu a lakira wane bai da rabu a lakira kafir shine wanda bai da rabu a lakira kuma suka ce man la khalaqa lahu fil akhirah ay man la rabbata lahu fil akhirah wanda bai bai da kwadan lakira shi duk kwadan shi duniya kawai duniya kawai eh rabbana atina fid dunya hasanatan eh ma lahu fil akhirah ko eh min khala ba su da rabu a alakhirah duniya kawai suka sa gaba to aka ce shi ne ake nufi waɗanda su ba su da kwaɗayin samun jin kan ubangiji a lafira su ne ke sa wannan ko kuwa wanda Allah ma bai yanka musu rabu ba a lafira su ne kafirai to kowanne dai shi ne domin alhariri wanda ya sa shi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai sani aljanna ba dan tufafin aljanna ne alhariri tufafin aljanna ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa shi domin tufafin aljanna ne ثم جاءت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حلل أنا نان سيغا إرم وأنه حلول سنته ومن ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيبا عمر بن الخطاب ɗaya daga cikin waɗannan hullolin min ha hullatan sai ya bashi hullatan wata hulla shine wani tufafi daga cikin waɗannan tufafin منها إرمنا الحريري دي. فقال عمر سيسنا عمر يجي بمن شبك يا رسول الله يا من الله كسوتنيها وقد قلت في حلتي أطارد ما قلت يا رسول الله yanzu kuma zaka tufatar da ni kuma na tuna ga abin da kace cikin tufafin utarid utarid shine ne wancan tufafi na ranar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni lam aqsuka halitan litalbasa ai ban tubatar da kai ita ba don kasa ka iya mallaka ko baka sa ba ka iya sayarwa ka iya ba wani kyauta wanda ya halatta shi ya sa don haka fa ka sa ha umar ibn saddaq sai manzo sai sai na umar ya karba kaga kenan ba haramun bane ya karba ba haramun bane ya mallaka a haramun ya sa don haka kaga zai iya sayarwa wanda ya halatta ya sa can gare shi ya iya sa ya iya bayarwa kyauta ga wanda ya halatta ya sa don haka fi sidna umaru ya tufatar da wannan tufafin akhallahu bi makkata mushrikan ina dan uwa mushriki can a makka sai sai aika mashi da ita kawai shi halal ne ya sace shi dan shi bai da bai da hukunci bai da hukunci ba a cewa halal ko haram gare shi shi dokar shari'a ba ta kama shi ba dan musulmi bane don haka sai sidna umaru ibn khattabi sai ya aika mashi da shi kaga nan ya karantar da ni ya karantar da a iya mallaka ko da ba za a iya sa ba don in ka mallaka ka iya sayarwa yanda sai na umar ganin dama ya sai ya sayar halal ne ya ci kudin halal ne ya ci kudin sannan kuma don domin da ba halal ba ne manzala sallallahu zai haramta wannan cinikin ma ya ce haramun ne ba musulmi ya rika sai da irin waɗannan abubuwa a manzara sassalin bai ce haramun ba ne a yi cinikin haramun dai a sa sannan kuma kaga ba haramun ba ne a mallaka don da haramun a mallaka ba zai ba sai na umaru kaga ba haramun ba ne a mallaka sannan kuma ba haramun ba ne ba wani wanda shi ba musulmi ba ne don da sai na umaru ba zai ba wani ɗan uwan shi Usman ibn Hakim haka ne sunan shi Usman ibn Hakim dan uwan shi ne wanda suka hada uwa da li ummin sayyidina umar ne shi bai musulunta ba a lokacin wasu kuma suka ce dan uwan shi ne na shan nono sun sha nono wuri daya don haka dan uwa ne na shan nono sai sayyidina umar ya aika mishi da wannan tufafin daga bayan ce ya musulunta amma akwai sabani cikin musulunta tashi duk dai da cewa ya musulunta shi ya fi karfi ya musulunta imamu al-hafiz ibn hajar ya ce akwai saɓani cikin musulunta shi amma badruddin aini yace ai Imam Bukhari ya kawo hadisin da zai tabbatar da zai shirye akan cewa ya musulunta domin ya ce fa'adaha Umaru akhan lahu min ahli makkata qabla an yuslima sai da Umar ya ba wani dan uwan shi can daga cikin mutanen Makka kan ya musulunta yace to cewa kan ya musulunta ya tabbatar da ya musulunta kenan daga baya bayan sai na Umar ya mai kyautar wannan riga ya musulunta na to abinda dai wannan hadisi ke karantar da mu sa tufafi kyawawa ranar juma'a ma yalbasu shine babun yalbasu ahsana ma yajidu yalbasu ahsana ma yajidu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kore cewa ba a tufafi mai kyau ba a irin wannan da ya fara sa irin wannan dai ne ba a sawarin juma'a domin shi gaba ke daya ba halatta mu musulmi ya sa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa tufafi mai tsadar gaske wanda shi ba alharirin bane ya sa tufafi mai tsadar gaske an ce kimar sa ya kai dinari 500 dinari ɗari biyar dinari ɗari biyar sun yi miliyan goma na naira manzo Allah sallallahu ya sa jabba wadda kimatuha ta kai dinari ɗari biyar shehu radiyallahu ya kawo shi a cikin firiyat tafsir ya kawo shi don a san Allah sallallahu yana sa tufafi mai tsada kuma tare da haka kuma yana sa tufafi mai dashi watan baka iya kirga dashin da aka rigar sallallahu ta'ala sallam shi kuma babin gudun duniya babin gudun duniya domin manzo Allah sallallahu alaihi shine mai karantar da gudun duniya sai ya sa tufafi mai dashi gashi nan nan ta fashe an yi dashi nan ta fashe an yi dashi nan ta fashe an yi dashi domin ba duniya ake nufi ba can kuma inda ya sa mai tsada don a fahimci ba haramu bane sa mai tsada don shine shari'u in duk rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mai dashi yake sawa to kuma sa tufafi mai tsada kuma zai zama wata hikima zai zama wani bakon abu to sai shari'u ya sa ya zan wancan halal ne wannan ma ɗaya ne to babu siwaki yawmul juma'ati
babu siwaki yawmul juma'a kuma shi alhariri watan haramun ne alhariri ga watan maza aka ce banda mata sannan in an maimit ga mazan ma zai halatta ma'ana an yi mis a tufafin an haɗa da alhariri da abinda ba alhariri ba abinda dai ba su tsintsashi alharirin ne kadai to shine muttafaqun ala tahrimi shi ake da ittifaki akan watan haramcin sa kuma akwai hadisi da yawa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke tabbatar da halaccin shi alhariri domin wani ya sa tabbata alhariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je ka cire shi in ka cire shi ka rarraba ma matanka shi ka tsatsaga shi ka ba matanka ka kenan halal ne su su sa sai aka ce to su gare su halal ne su sa to da sauransu ne babu siwaki wannan babu yana magana akan yin aswaki ranar juma'a yin aswaki ranar juma'a
وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن أقول شدة كما شدة يستن وقال أبو سعيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستن أبو سعيد الخدري كاجد تعليق إمام البخاري فارا wannan babi ya fara shi da ta'aliki kaga bai koro isnadi ba me isnadin shi tun daga kan wanda ya riwayata har kan Abu Sa'id al-Khudri din kaga bai kawo ba eh Sadun Maliki kenan to wannan taliki wani yanki ne na hadisin da shi Imam Bukhari ya rawace shi kamar da aka san dai mu'allaqat ko ta'liqatun Imam Bukhari malamai sun bibiye su garo suke lafiya lau suke duk inda kaji Imam Bukhari ya taliki bai kawo isnadi ba to in ma dai ɗayan abubuwa guda uku ne ko dai can inda aka wuto baya yayi waslin abin shi don haka yanzu yake ganin ba buƙatar ai can babin kaza ya kawo shi musula to da haka yanzu ya kawo shi mu'allaka kaga huska ta ɗaya kenan ko kuma nan gaba a babi na kaza zai kawo shi mausulan zai waslin sa don haka yanzu sai ya wadatu ga barin waslin sai kawo shi mu'allaka ko kuma duk ba biyu din nan a'a wani littafi mu'tabari daga littattafai na hadisi sun kawo wannan hadisin sun yi waslin shi kamar irin su ibnu abi shayba ko muslim ko ibnu abi shayba ko kuma daga cikin dai wanda suke magabata haka to an binciki wannan ta'aliqin an gan shi garau kuma akan shartin bukhari ko da yake can da an diba za a ga akan shartin bukhari yake to don haka aka ce ta'liqatu imam al-bukhari ga baki ɗayan su garau suke lafiya lau to shi ma wannan imam al-bukhari ya yi waslin abin shi a babu ibil juma'ati babu ibil juma'ati
حدثنا عبد الله بن yace an annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yastannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki ranar juma'a yana yin aswaki ranar juma'a to حدثنا عبد الله بن يوسف قال مم.
اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
لولا ان اشك على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذا تقدم قال أخبرنا مالك يجي إمام مالك ya ba mu labari an abu zinadi ya karɓo daga abu zinadi wane ne abu zinadi shi ne abdullahi ibn zakwan eh anil a'raj ya karɓo daga a'raj shi ne abdurrahman ibn hurmus shi ne a'raj an abi hurairah radiyallahu ta'ala an yana dingista ne don haka ake ce da shi a'raj eh sai ya zan ya shahara da wannan laƙabin bisa ga sunansa Abdurrahman bin Hurmus shi ne sunan shi eh sannan kuma shi kuma Abu Zinadi shi ne Abdullah bin Zakwan Abu Zinadi ya kaga alkunya ce shi ma an fi sanin shi da alkunya shi bisa ga sunan shi dan akwai wasu daga cikin rijalu waɗanda sun fifice da alkunyar su bisa ga sunayensu wasu sun fifice da laƙubban su bisa ga sunayensu ana abi hurairah ya karbo daga abu hurairah kamar yanzu abu hurairah kaga abu hurairah ya fi ya fi ce da abu hurairah bisa ga sunan shi abdurrahman bin Sakh radiyallahu ta'ala anhu ya dala tabbata ga gare shi anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qala yace haƙiƙa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce laula an ashqa ala ummati ba don ka in tsananta ga al'ummata ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ne tsananin tausayi ne dukkan abin da zai mai tsanani ga al'umma mai nauyi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai nauyi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dibi girma da fadalar da ake samu a cikin tarawih amma don gudun ka'a farlanta yana tausan al'umma kada a farlanta musu su zo daga baya su kasa a samu matsala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar fitowa jami'in tarawihin kwana biyu ya fito kwana ɗaya kwana biyu ko na uku ko ran na uku ko na hudu kamar da imamu malik ya kawo motsa ko rana ta uku ko rana ta hudu sai manzo Allah bai fito ba sai ci ai da gangan na- na ki fitowa gudun ina jin tsoron kada a ci gaba da fitowa a farlanta muku ku kuma ku kasa Mhm. saboda tausan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce daula an ashqa ba don kada in tsananta ba ga al'ummata au alal nasi ko in tsananta ga mutane rawi yana shakka alan nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace au ala ummati ko ko akan al'umma ta yace to sai kawo lafazin duka guda biyu saboda amana da ilimi kuma a irin wannan fage ana taka tsantsan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da ayyimma suna tsananin kaffa kaffa kada su faɗa ma annabi abin da bai faɗi ba kada su faɗi ma wanda suka ruwaito daga gare shi abin da bai faɗi ba in lafuza biyu sun taho sun yi musu tsaye suna jin shin wannan ne ko wannan ne sai su kawo su duka ka kowanne dai sun kubuta sun isar kowanne dai sun kubuta sun isar in ya ce ala ummati ne ya yi daidai in ya ce ala nasu ne ya yi daidai shi ba don kada in tsananta ga al'umma ta ba ko kuma in tsananta ga mutane la'amartuhum bisiwaki da na umurce su da yin aswaki watan ga kowace sallah ma'akul li salati aka ce da amartum da na umurce su na wajabta musu da na wajabta musu tare da annabi sallallahu ta'ala sallam ya umurnin ya ta umarnin ya ta umarnin shi aswaki yana da hukunce hukunce da yawa shi wajibi ne ko sunna ne aksaru ahlil ilmi sun tafi akan cewa yin aswaki ba wajibi bane yin aswaki sunna dai ne to yin aswaki an ji to wani lokaci ake yin shi aka ce kowane lokaci ana iya abinda wasu suka fahimta kenan wasu suka ce lokacin da aka ɗauko buta alwala za a yi alwala sai a yi sai a yi aswaki annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tsugunna zai yi alwala sai ya yi aswaki in yi aswaki ya tofar da wannan tukar to sai fara alwala wasu suka ce wannan shine lokacin yin aswaki wasu suka ce ko da yaushe ma ana iya yi don annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance amma Abdurrahman zai wuce yana cikin rashin lafiya ta wafati ummul mu'minin Aisha ta ce ya Rasulullahi ko kana son aswakin ne ya ga Abdurrahman ya wuce da aswaki sai ta kira Abdurrahman ta ansa ta karya ta tattauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bashi nan ba wajen sallah bane don haka aka ce aswakin a iya yin shi kuma wani lokaci sannan ya siga yadda ake yin aswakin yake shi ma abinda aka tanada abinda hadisa annabi sallallahu alaihi sunna annabi sallallahu alaihi ta tanada aswakin za a yi shi arzan ne fadi wajen fadi ko gogawa fa sai an san ya za a goga ko gogawa aka ce ba haka ake yi ba a gogoga sama sama haka haka ba haka ake yi ba a'a gogawa dai haka haka wasu ka ce arzan la tulan fadi la tulan ba wajen tsawo ba to shi ma duk akwai maganganu da yawa akan shi